masallacin juma'a na gidan Ejid Alibi wanda ake wata tafsirin Qur'ani mai girma wanda Sheikh Abdullahi Sheikh Madibu Tukur yake fasara Sayyidi Ahmad Adamu Ejid Alibi ke jambaki akan kullu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد انذرهم برشتنا فتماروا بالنذر ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wallahi haƙiƙa an musu gargaɗi ma'ana annabi luhu qad anzarahum ya musu gargaɗi barshatana na cewa akwai azaba ma'ana na kamun da zamu musu na azaba in ba su bi shi ba babu irin gargaɗin da bai musu ba amma fatamarau bin nuzur sai suka ci gaba da jayayya da shi suka ƙaryata duk abin da ya musu gargaɗi da shi din sai suka dinga ƙaryatawa
ولقد راودوه عن ضيفه فدمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر نعم ولقد راودوه عن ضيفه فلمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد حقيقة راودوه sun neme shi an daifi ta wajen bakinsa ana da suka ga yayi baki kayawawan mutane sun ɗauka mutane ne san mala'iku ba ne sai suka za su neme su da irin abun da suke yi na neman maza to sai mala'ika jibril ya shafi idanunsu sai suka makance shine Allah ce faɗa masana a'yunahum sai muka shafi idanunsu fazuku azabi wa nuzur aka ce musu ku ɗanɗana azabata da kuma gargaɗi na ma'ana da kun ƙiji to ku ɗanɗana wannan sakamako ɗin walakar sabbahun bukuratan azabun mustaƙir azabun mustaƙirun azaba wanda yake mai dogewa ma'ana da'imin muttasilin da azabil akirati wanda aka sadar da shi da azabar lahira walakar sabbahun haƙiƙa ya musu asubanci bukuratan lokacin asuba. mana azabar ta zo musu ta same su na
فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ubangiji ya ce fa zuku ku ɗanɗana azabi azaba ta wa nuzur kuma sakamakon gargadi da aka muku wanda ba ku ji ba walaƙar yassarna alqur'ana lizikri haƙiƙa mun sauwaƙe wannan qur'ani dan saboda a haddace shi saboda a wa'azantu da shi fa hal min muddakir shin akwai wanda zai wa'azantu da shi din mana ya tuna cewa wannan wa'azi ne ko ko ya zama yayi izina da shi mana ubangiji yana wa'azi da wannan qur'ani akan a wa'azantu da shi a dinga aiki da shi na'am
ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ولقد حقيقة النذر غرغدي معنى الإنذار على لسان موسى وهارون غرغدي أكن هرش النبي موسى النبي هارون وحقيقة يازو ومتانا فرعون معنى فرعون بجماعة السا أما أبو ماماكي بسي إيماني وبلم يؤمنوا بل bari ma dai kazzabu sai suka dinga karyatawa bi ayatina da ayoyin mu kulliha dukansu a tisa guda taran nan wanda aka faɗa a cikin suratul araf to fa aqadnahum sai muka kama su da azaba akza azizin muqtadirin irin kamu na wanda yake da iko wanda ba a iya gajiyar da shi ma'ana ubangiji sai ya kama su lokacin da duk an isa musu wa'azin amma sun ƙi farsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wadda fadi wadda ma ayati mufassala ayoyi da aka dinga nuna musu a musu wannan ayi wannan ayi wannan amma duka dai bai yi amfani ba sai za su yi imani in aka ɗauke aka kawo musu aka jarabe su da kwaɗi sai kaga kawai kwaɗi a cikin komai na cikin abincin cikin ruwansu suka ce in an ɗauke za su imani aka ɗauke suka sake komawa aka jarabe su da jini sai kaga ruwan shan su ya zama jini banu isra'il ga ruwan su mai kyau amma kibdawa ruwan shan su ya zama jini idan ma suka je suka tambayi wani mutum a cikin banu isra'il dan Allah ya ba su ruwa in ya ba su in dai an ba da ruwan ya dawo hannunsu suna ɗaga sai ya dawo jini din to duk aka yi ta musu wannan babu irin abubuwa da a musu ba su kummala ne kwarkwata abubuwa dai daban-daban to amma duka dai suka ƙi yin imani to shine ubangiji sai muka kama su lokacin da aka ce annabi Musa ya ɗauki jama'a su tafi suka je suka kama hanya suka shiga kogi ubangiji ya musu izini suka taka kogi ba abin da ya same suka wuce shi ko fir'auna da ya zo da jama'arsa sai aka dulmuyar da su a cikin wannan kogin shine wannan kamun da ubangiji ya ce ya musu fa akaznahum akza azizin muktabe fir'auna da ya ga wannan halakan sai ya nemi zai canza ya ce wai ya yi imani da abun da banu isra'ila suka yi imani da shi sai Allah ya ce a al'ana wa qad asaita qawla wa kunta min al-mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ai ba a karban imani idan mutum ya ga mutuwa sai ya zo gargara ya ce zai imani ba a karba amma kafin nan ne ya ce zai tuba da za a to amma in mutum ya riga ya zo gargara to ba za a yadda ba to shi yasa sai aka halakar da su daga halakarwa a ubangiji wanda yake mai karfi mai kuma iko shine irin kamu na agza azizin muktadir ai qadirun la yujizu shay'un mai iko wanda ba abun da yake gajiyar da shi tabaraka wa ta'ala na'am
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدور نعم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر آه معناها جاء قريشا واتيوا أكفاركم خير من أولئكم ma'ana kafiranku sun fi waɗancan ne ko kafircin da kuke yafi na waɗancan waɗancan ma an halakar da su tun daga mutanen da aka faɗa daga mutanen annabi nuhun nan zuwa mutanen annabi hudu zuwa mutanen annabi salihu har zuwa yanzu gashi nan da aka faɗa fir'auna da jama'arsa ai ba ku fi su ba to amma su ma fa an halakar da su saboda haka kuma ku saurari abin da zai same ku am lakum bara'atun fi zubur ko kuna da kuɓuta ne an ce muku ko ma'ana an rubuta a cikin zubur ma'ana a cikin lauhil mahfuz ko littafi wanda yake wajen Allah wanda ya rubuta abubuwan da duk yake faruwa ko an gaya muku cewa ba za muku azaba ba ai ba a faɗi haka ba na'am am yaquluna nanu jami'un muntasir an bari dai yaquluna su kafiran ƙurayshawa suna cewa wai nahnu jami'un muntafi wai su jam'un muntasi ne ranar da za a yakin badar su abuja suka dinga cewa ai su yadda suke da yawan nan ba yadda aka iya da su ma'ana su jama'a ne wanda suna taimakon junansu saboda haka suna ga kamar za su yi nasara da aka zo kuma aka shiga yakin gashi dai su suke da yawa suke da shiri sun kai dubu ko sun fi ma kuma suna da abubuwan hawa da yawa suna da abubuwa da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da jama'arsa duk ba su wuce su ɗari uku da sha hudu ba hadda shi kuma ba su da abun hawa dawakai ma guda biyu ne kaɗai wajen migdaru ina ji da zubairu ne kawai suke da dawakai guda biyu sannan ba wani shiri amma da aka shiga ubangiji ya ba wa musulmai nasara annabi sallallahu alaihi da yazo za a yi daman yana ta shawara cewa ashiru alayya ashiru alayya ayyuhan nas cewa mutane su ba shi shawara musamman mutanen madina saboda alkawarin da ya yi da su akan za su taimake shi ne a cikin garin Madina shine alƙawarin to amma yanzu nan an fita wajen gari tunda ba a yi wannan alƙawarin da su ba shi yasa yake ta tambaye su ya suke gani a ji ai wannan yakin ne koya sai Sa'ad ibn Mu'az ya tashi ya ce ya Rasulullah ka annaka ta'anina ita na kamar mu kake nufi sai ce eh sai ce amu kan ai duk abin da ka faɗa ko ka ce a shiga wannan a je a tsallaka ruwa ne ma a shiga kogi za mu ce ma'ana mu ba mu da wani matsala na haka mun yadda kawai shikenan sai ce to shikenan sai ya zo ya fara addu'a cewa yana ta addu'a cewa Allah ya bashi nasara cewa ya Allah waɗannan mutanen da ka gani su ne musulmanka a bayan ƙasa in aka halakar da su shikenan musulmai sun ƙare ke ka ba mu nasara akan waɗannan kafirai yayi ta addu'a har sai dai na Abubakar ya zo yana rike masa mayafinsa cewa ya rasulullah ka bari Allah ya mata ce aka bari saboda ma'ana shi ya san Allah wanda ya fi ka sani Allah dole zai fi tsoron Allah ya san Allah lamarin sai yadda yake shi Allah bai damu ba ibadan ko ba yi ba ma ba komai daman ba wai ya damu da ibadan bane to amma dai annabi yana ta roƙonsa cewa dai kar ya bari dai a kashe waɗannan ya bada nasara sai na bakar ya ce ya rasulullah yanzu kan ya amsa maka ubangiji naka ka tashi kawai a tafi aka zo aka zo za a fara aka je aka tsaya a wani guri sai kabbabun munzir sai zai ga annabi ya ce ya rasulullah nan inda muka tsaya din nan wayi ne aka maka aka ce mu tsaya ko dai kawai makida ne ma'ana dabara ne ta yaƙi sai ce ba wayi aka bai ce to kar mu tsaya a wannan guri mu canja guri ya ga gurin kamar mafaɗa ne haka kuma babu ruwa a wajen sai ce a canja guri aka ce to shikenan ina kake so a je sai ba da shawara aka je wani guri wanda kun tudu ne kuma akwai ruwa sai ce to kaga nan muna kusa da ruwa kuma muna kan tudu duk wanda ya bullo za mu gan shi kuma za mu zama ba mu da wahalan ruwa sai annabi ya ce to shikenan wannan shawaran da kai yana da kyau sai aka zo aka zauna a waje shikenan a cikin watan ramadan irin wannan watan da muke ciki sha bakwai ga wata kaman jibi kenan ko yau sha biyar ko to kaman gobe yau sha shida ok to kaman gobe kaman gobe ne aka yaƙi kai da gobe ne ma muka karanta abu sai mu ce kaman kaman gobe ranar sha bakwai to a ranar aka yi wannan yaƙi na badar wanda aka kara tsakanin musulmai masu basu da yawa amma kafirai masu yawa masu shiri amma Allah da yake dama nasara a wajen sai ne ya bada nasara aka kama manyan kafirai saba'in aka kashe su aka kama manya kuma saba'in su ma a hannu da aka jefa su a cikin rijiya har annabi ya zana ta gaya musu cewa to yanzu hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan abin da Allah ya muku alƙawari kun samu dama ya ce zai halakar da ku kun ga abun haka ne ko mu kan abin da mana alƙawari mun samu ya ce za mu yi nasara sai na Umar yana ce masa ya kake magana da matattu ya ce ai baka fi su jin abin da nake faɗa ba ya ce ta gaya musu cewa na ce muku ku yi imani da ni Allah ya aiko ni inda kun yadda za ku zama duk duniya sai ta bi ku amma ga shi kun sai ta gaya musu to haka din kuma ya faru kuma daman ai kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da farisa su suke da mulki su ne wani abu a duniya amma annabi sallallahu alaihi wasallama ne da ya zo aka ɗaukaka jazira ma'ana laraba na cikin jazira kamar yadda shi ibrahim yake cewa alam tarfa an urbal jazirati bada ma hajau farisan ta'allul warabil akasiri yace baka zo ka ɗaukaka mutanen da suke cikin sahara ba da su ba komai bane amma dalilin zuwan ka ne suka zama wani abu da ai Paris ne mana Iran su ne wani abu da su Rome kasashen irin su Italy kenan su ne wani abu a wancan lokaci amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da addini sai ya ɗaukaka suka zama wani abu to ta yayi ta ga waɗannan mutanen cewa kun ki karban abun nan zo da shi saboda haka gashi yanzu kun ga abun da ya same ku kuma haka din aka yi aka yi nasara su da suke cewa nanu jami'un muntasir ko jam'un muntasir to ba su yi nasara ba sai aka yi nasara a kansu aka kama sauran kuma aka fi da su madina aka je annabi ya ci shawara to yanzu ya za a yi waɗannan wanda muka kama nan mu karɓi fansa ne a wajensu ko ko kawai a kashe su sai na abubakar ya bada shawara ya ce ya rasulullah a cikin su akwai mutanen da muna ga in aka zauna aka karɓi fansa a wajensu za su iya dawo masu shiga musulunci su zama musulmi wasu kuma daga cikin su sun iya rubutu za su koya wa yaran mu na madina rubutu sai ba da shawara a karɓi fansa din sai na umar shi kuma ya bada tsarin yace shi kawai yana gada an kashe su kawai ba maganan karban fansa ka sa ta jinin su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karbi sharin sai na abubakar amma da aya ta zo sau aya ta bi goyon bayan sai na umar din cewa ai da kun karbi da an kashe su din kawai ma kana lidin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahi yuridu al akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم fakulu min ma ganantum halalan tayyiba wattaqullaha inna allaha ghafurur rahim sai ayoyin suka goyi bayan abin da sai na Umar ya faɗa ma'ana da kashe sun kawai akai sai ka ce amma dai tunda kun karba shikenan fakulu min ma ganantum halalan tayyiba wattaqullaha inna allaha ghafurur rahim to sai aka samu irin su Abbas kaga suka shiga musulunci da aka zo ana karban fansan sai annabi ya ce masa bayan na kama ka biya ni yan uwanka nan ga su akiru da sauransu ka biya musu sai ya ce ai shi bai da kuɗi annabi ya ce masa haba Abbas ya zaka faɗi haka lokacin da zaka taho ba ka ɗauki dukiyar ka kasa a cikin wata tukunya ba ka je ka bunne ka nuna ummul fadli matarka ka ce ga iya dukiyar ka fa kenan in ka dawo shi kenan iko baka dawo ba to ita da 'ya'yanta su fadlu su kusamu su abdullahi bin abbas ka gaya mata haka kaga wannan abun ba ba wanda ya sani shi kadai ya gaya matarsa sai manzo Allah ya gaya masa haka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul kaga shi irin abun da dama ake so din kenan ma'ana wasu za su zawo cikin musulunci ya musulunci ya ce ya rasulullah wannan abun ba wanda ya sani daga ni sai matata amma gashi ka faɗa saboda haka na san ba wanda ya gaya maka sai Allah to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yakan sanar da shi gaibi da yawa ya sani ba wai duka ba a ce duk komai ya sani ba a mafi yawan abubuwa da ya sani sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce shine ya san komai qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asu duk abin da yake cikin sama da ƙasa da komai ba abin da ya buya wa Allah to su ko manzanni Allah yana sanar da su shi ma abin da ya ga dama musamman babban su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhiyakum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ya ce ba zai nuna mutane gaibinsa ba amma zai zaɓi wani cikin manzanninsa ai manzanninsa dukansu zaɓaɓɓu ne in ka ji za a sake zaɓe waye ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan wani guri ya ce alimul gaibi fala yusiri ala gaibi ahadan sai ce illa man irtada min rasuli sai wani daga cikin yardaddu cikin manzanninsa su yake sanarwa to shi yasa Allah yakan sanar da su ilmin nasa ne amma in ya sanar ba shikenan misali yanzu ai dukiya ma ta Allah ce ko in ya ɗauka ya ba wani ba a ce mutum gani a ce masa mai kuɗi ai ba wani abu bane ko Allah ya ce ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah ko wallahu huwal ganiyul hamid ko ya ce duk mutane fakirai ne shi kadai ne gani amma in mutum ya samu kuɗi ya wadata ba a ce masa mai kuɗi har ma Allah ma zaka ji ya ce wa man kana ganiyan falyasfi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ko ashe Allah ma yana kiran wani da gani kenan a can ya ce shine gani kowa fakiri ne sai ka ji wata ran kuma ya kira mutum to shi yasa in aka ce wani annabi ko wani wali Allah ya sanar da shi gaibi ba wani abu bane mutane kar su damu ba wai an ba su allantaka bane a Allah shi kadai ne amma Allah cikin ilimin nasa yana dauka ya ba wanda ya ga dama to kuma ya sanar da annabi Muhammadu abubuwa da yawa da yawa ba a san iyakan abun da ya sanar da shi ya sanar da shi wani abun ya ce ya faɗa wani kuma ya ce a kar ya faɗa akwai wani kuma ya ce ka gaya wa wasu akwai wanda za su iya ɗauka a gaya musu akwai wanda ba za su iya ba kamar yadda Abu Hurairah ya gaya mana ga hadisin a cikin bukhari abu huraira ya ce hafiztu min annabi sallallahu alaihi wasallama bi aini fa amma ahaduhuma fa basastuhu wa amma al-akhar fa law basastuhu wudi hadha al-bal'u wannan ya tana cikin bukhari a cikin kitabul ilm cewa abu huraira ya ce na haddace birga mai guda biyu na ilmi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daya ina iya gaya wa kowa amma ya ce ɗaya ba kowa nake gaya ba dan in na faɗa wasu ma za su iya cewa a yanka ni abu huraira fa wai sai a ce abin da yake ba musulunci bane a yanka shi kuma ilimi ne kuma daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ilman suna nan da yawa akwai abin da an sanar da annabawa akwai abin da sahabbai suka sani wasu daga cikin su wasu ma daga cikin sahabban wasu ba sani ba ga irin Huzaifa ibn Limani annabi ya gaya masa duk munafukai duk ya san su duk munafukan Madinan na annabi ya gaya masa har sai jina Umar ya zo ya ce Allah ba na ciki kan ko yace wallahi ba ka ciki sai jina Umar ai ba zai zo ba zai zama yana ciki ba ya tambaye dan Allah bana ciki sai a baka ciki to ai kaga ilimin ma haka ne annabi ma yana kebantan wannan ya sanar da shi wannan wannan ya sanar da shi wannan saboda kowa gurgurdan abin da zai iya yadda gurgurdan abin da zaka iya rikewa dan zaka ji annabi yana cewa kar ku bari a ringa karyata Allah da manzonsa ma'ana ba komai ne ake zuwa kawai a baza shi a ƙasa ba wani abun sai dai a bar mutum da kansa in Allah ya sanar da shi shikenan shi yasa zaka ga wasu waliyan sai dai su ɗauki wasu abu na sunayen Allah su baka sai ka ringa jan kaza da kaza da kaza su haɗa maka in kana ta ja kai da kanka Allah zai sani da kai wani abu ba wanda zai gaya maka kawai ka yi ta ja wa taqullaha wa yu'allimukumullah ma'ana ku ji tsoron Allah ku tsaya a kofar Allah Allah da kansa sai ya zama malamin ku Allah yana sanar da mutane abu za ga mutum ba annabi bane ba manzo bane amma Allah yana bashi ilimi direct ci da shi har ma sai Umar annabi yace yana cikin su annabi ya ce cikin mutanen banu isra'il akwai waɗanda Allah yana magana da su yana sanar da su abubuwa ya ce a cikin al'ummar nan tawa umar yana ciki to kaga bai takaita iya umar kaɗai ba radiyallahu anhu gashi nan sayyidina kadiru Allah yana cewa wa allamnahu min ladunna ilma Allah ce mun sanar da shi ilmi daga wajen mu kuma kadirun nan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba annabi bane shi yasa ma aka haɗa suka yi tafiya da annabi Musa har annabi Musa ya bi shi ya karu da shi amma da annabi ne ba zai yiwu ba saboda a ce suna layi guda ɗaya kada guda ɗaya kuma wannan yana mursali ulul azmi kuma ya zo karkashin ɗayan ai ba zai yiwu to amma da yake layin su daban-daban ne za su iya wannan yana layin walittaka ne wannan layin annabta zai yiwu amma an ce daraja kuma wa ya fi girma annabi Musa ya fi shi daraja ya fi shi girma a wajen Allah shi manzon Allah ne annabin Allah ne To amma shi kuma fa Allah ya bashi wani abu wanda shi kuma ya sani annabi Musa bai sani kuma suka yi tafiya har ya ya- annabi Musa ya karu da shi duk abin da ya faru da ƙarshe ya gaya masa abu kaza da kaga nayi saboda kaza ne abu kaza da kaga nayi saboda kaza ne haka ya ta gaya masa to haka lamarin Allah yake tabaraka wa ta'ala kaga dai anan su waɗannan mutanen an halakar da su da suna ganin suna da ƙarfi suna da iko ba san cewa Allah da ya halicce su shi fi kowa ƙarfi ba shi fi kowa iko ba shi yasa aka halakar da su annabi yayi nasara aka samu mutane saba'in ma suka zo aka yi ta karɓan fansa musulunci ya sake samun ƙaruwa sai zamul jam'u wai walluna dubu aka ce wannan taron nasu za a rusa shi kuma za su gudu za su juya baya na'am
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر Ubangiji tabaraka ta'ala ce balbari dai waɗannan mutanen kafiran Qurayshawan nan duk abin da aka musu nan to as-sa'atu maw'iduhum akwai azabar da aka musu alƙawari ita ce ta ranar alƙiyama kuma was-sa'atu wannan azabar adha ita ma ta fi girman musiba wa amar ita ta fi tsananin ainihin ɗaci daga azaba nan ta duniya ma'ana duk abin da aka musu a nan badar ɗin kaɗan ne akan abin da yake jiran su a lahira tunda dai sun ƙaryata ka sun ƙaryata alƙur'ani innal mujrimina fi dalalin wasur haƙiƙa waɗannan mujriman kafurai sun tabbata cikin bata wasur da kuma ainihin amana azaba ma'ana su shiga cikin wuta wanda za ta kona su ai musa'ara bi taydidi ai muhayyaja fil akhirah wanda aka shirya musu a lahira yawma yusabuna fin nari ranan da za a yi ta jan su a cikin wuta ala wujuhim ta bisa kansu a lahira sai a ce musu zuƙo masa sakar ku ɗanɗana wannan azaba ta wutar sakar ma'ana wutan jahannama tunda kun ƙaryata qur'ani kun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa laqad ahlakna ashya'akum fa'al min mudakkir ubangiji tabaraka ta'ala ce inna mu kulla shay'in khalaqnahu biqadar kowane abu mun halitte shi ne kuma mun shirya masa lokaci ma'ana kowane abu an kaddara masa lokacin da zai faru da kuma he lokacin ya abun zai faru wa ma amruna illa wahidatun ma'ana suna ta cewa maganar tashin alkiyama sai Allah ya ce ai lokacin yayi sai kawai a ga an tashi din saboda wa ma amruna mu al'amarin mu bai kasance ba illa wahidatun sai dai kawai abu ne gaban guda daya kalami in bil basar kaman walqawan ido ne kawai ubangiji kawai in yace abu ya kasance ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kuma kun din ma wai an gaya mana ne yadda fa mai saboda ka dan samu abin da zaka rike kamar a ce maka kun amma a wajen Allah ya wuce haka da ya nufi abun ne kawai sai abun ya kasance ba sai ya faɗi kun din ba ma'ana mu ne aka mana misali aka ce kaman ya cewa abu kun ne ka kasance ne sai ya kasance to haka lamarin tashin alƙiyama tashin alƙiyama ma in ta zo kawai sai dai a ganta ga ta nan kawai ta faru walqad alagna ashiya'akum haƙiƙa mun halakar da ashiya'akum ma'ana ashbahakum mutane wanda suke kama da ku fil kubri a cikin kafirci min al'ummamil madiya cikin al'ummatai da suka gabata duk wanda suka yi kafirci irin ku ai mun halakar da su to kuma kuma gashi nan kun ga abin da ya fara samun ku a nan badar sannan kuma abin da ke jiran ku a lahira ma ya fi haka fa hal min mudakkir shin akwai wanda zai wa'azantu da wannan wa'azi da ake yi na qur'ani na
وكل شيء إذ فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
آه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد سرق إن مليك مقتدر to wa kullu shay'in faluhu fi zubur ma'ana duk abun da suka aikata su bai ai maktubun yana nan a rubuce fi zubur a cikin littattafan masu rubutu mala'iku ma'ana duk abun da ake yi suna nan suna rubutawa ma alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abun da ake yi suna nan suna rubutawa ma'ana ba abun da suka bari duk abun da mutum ya aikata ko ya faɗa a bakinsa to ana rubutawa wata rana an ce akwai wani yana kamar suna kiwo ne haka suna tafiya da babba da ƙarami haka suna cikin tafiya sai shi babban sai aka masa kashe bi sai ya ga yana ganin ana ta rubuta duk abubuwan da ke faruwa sai ya ji wannan yana cewa ku koro shanun nan ku yi nan sai ga an rubuta duk kalman da aka faɗa sai ah, sai ga kalma ɗaya ma karama in an faɗa sai a rubuta shi ah, yanzu wannan ɗin ma sai a rubuta shi ma'ana shi ya ɗauka akwai kalma in ko karama ce za a bata to ba abin da ake bari komai da komai rubuta shi ake duk abin da aka yi rubuta ake to shine ana ake faɗa wa kullu shay'in fa'alu fil zubur shi yasa mutane ake kira da a yawaita tuba saboda duk abin da kai in mara kyau ne in ka tuba kuma za a yafe za a goge Mana a yawaita abu mai kyau a kiyaye abu mara kyau kuma tunda ba a rabuwa da abun to a yawaita tuba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, inna shaytana yajri fi ibni adama kamar raddani shaydan yana gudu a cikin ɗan adam kamar yadda jini ke gudana a jikin mutum shi sa in bai tare ka ta nan ba zai tare ka ta nan in baka yi ta laifi ta can ba za ka yi laifi ta nan shi sa ake so a yawaita tuba din kawai kullum ka zama ka ɗaure kanka da yawan tuba kai tuba da safe ka tuba da yamma da dare kai koyaushe ka yawaita dai tuba kana koma zuwa don Allah tabaraka wa ta'ala na'am wa kullu saghirin wa kabirin mustadar ko ya abu yake komin girmansa komin kankantansa ana rubuta muktasabun fil lawi yana nan a rubuce a cikin lawhul mahfuz bayan abin da waɗannan suka rubuta masu mala'ikun nan innal muttaqina fi jannatin wa nahar hakika su masu tsaron Allah sun tabbata suna cikin gonaki mana aljannatai wa nahar da kuma koramai wanda ubangiji ya tanada musu fi anharu min ma'in ghairi asinin din nan wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim waɗannan aljanna din an tanada wa masu tsoron Allah aljanna na aka ce ta tabbata ne fi maqadi sirqin a wajen wani mazauni na gaskiya inda malikin muktadir a wajen Allah mamallaki wanda yake mai iko ba abun da yake gajiyar da shi tabaraka ta'ala na'am
سورة الرحمن عز وجل مكية وآية سبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
wannan ita ce suratul rahman sura ta hamsin da biyar cikin qur'ani daga fatiha zuwa nan saboda ita a makka tana da ayoyi saba'in da bakwai a wata riwaya kuma saba'in da takwas ko da shida to tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan Allah shine ar-rahman wanda yake mafi yawan abinda malamai suke cewa shine wanda yake jin gam mutane a nan duniya yake musu rahama yake ba kowa da kowa kowa yana samu anan amma an ce ar-rahim dan kuma yakan keɓanci sai masu imani a lahira amma a nan duniya kowa da kowa yana cikin wannan samu din allama al-qur'an shine wanda ya sanar da qur'ani ga wanda ya so ma'ana allama man sha al-qur'an ya sanar da wanda ya so qur'ani karakal insana ya halitti dan adam ma'ana jinsi ne lamul jinsi ne ma'ana jinsi na dan adam kuma allamahul bayan ya sanar da shi nutqa ma'ana furuci ma'ana dan adam sai ga yana da furuci yana bayani filla filla a cikin dukkan lamari to Allah ne ya sanar da shi wannan to shi bayan anan malaman balaga suna cewa bayani ya kasu kashi kashi su yan adam sukan yi bayani ne da magana sai mutum ya maka bayani sai ka gane to su ko dabbobi sukan yi bayani ne da ishara da nuni dabba in ta maka ishara sai ka ga ka gane me take nufi akwai dabbobin da ake magana da su amma ta hanyar ishara to akwai sandararrun abubuwa su kuma su ma suna bayani amma su bayanin su su da nusba suke ma'ana da hal hal din su ne kawai zai nuna maka kaza misali in ka je jeji kaga kogi kaga ruwa a tare to yana nuna maka cewa wai wannan ruwan ya ishe shi baya neman ƙari to haka kuma in kaga dutse ko kaga ka kalli sama ko ka kalli ƙasa wai tana gaya maka cewa akwai Allah da ya halicce ta ma'ana ka bauta wannan ubangiji to komai ka gani yana maka bayani sai dai wasu su yi da nutki wasu kuma su yi da hal kamar yadda malaman balaga su faɗa musamman irin su jahis da sauransu na
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
نعم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان to الشمس والقمر بحسبان ma'ana rana da wata duka yajriya ne suna gudana ne a cikin lissafi da abin da suke nan a lissafi yake an san iya abin da za su yi watanni nawa da kwanaki nawa da awowi nawa kuma kullum tafiyan da suke a lissafi yake a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wan najmu wash shajaru yasjudan ma'ana Allah shine ya halice su wan najmu haka nan da bishiya wanda take ba ta da makirgima za ganta tana kwanci haka ma'ana abubuwan da suke yaɗo haka a ƙasa wa shajaru da abubuwa kuma da suke da makingima da suke tsayawa a tsaye duk waɗannan yazzidan ma'ana suna sujjada wa Allah ne tabaraka wa ta'ala kaga wannan duka shi ma bayani ne ma'ana in kaga tsire-tsire wanda yake tafiya haka a kwance to shi ma yana sujjada wa Allah ne a haka wanda kuma kaga bishiya a tsaye to ita ma sujjada take yi ma'ana tana nuna maka cewa ta tsaya ne tana bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma Allah da ya shi a kwance yana bauta masa ma'ana tabaraka wa ta'ala duka dai suna nuna maka bayani ne na Allah shi ɗaya ne tabaraka wa ta'ala was sama'a haka nan sama rafa'aha Allah ne ya tsaye da ita ita ma da ka ganta nan wa wada almizan kuma ya tabbatar da adalci ma'ana yayi sama da ƙasa ne saboda ayi adalci bai yi sama da ƙasa saboda ayi zalunci ba tabaraka wa ta'ala ma'ana wa'azi ne ga wanda suke bayan ƙasa din su zama masu adalci musamman ma shugabanni da suke mulkan al'umma to ubangijin da ya sama da ƙasa yayi ne saboda adalci kuma yana nufin a yi adalcin a bayan ƙasa don suka samu iko a bayan ƙasa su zama suna adalci na
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
ألا ترغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ubangiji tabaraka ta'ala yayi wannan ne saboda ayi adalci ma'ana kar ayi zalunci Allah targau ai li azli Allah tajuru ya yaka ne saboda a zo a rayu a bayan ƙasa amma kada ayi zalunci fil mizan cikin mayu zani bi cikin abin da ake aunawa da cikin dukkan sauran abubuwa ma na mu'amala kar ayi zalunci ayi adalci wa aqimul wazna bil izni sannan idan za ku auna abu to ku tsaye da adalci a ciki wala tufsirul mizan kada ku tozartar da abun awu din mana ya zamana idan mutane masu mu'amala da harkar abun awu ne to kada ya zamana wanda za su saya da shi daban wanda za su sayar da shi kuma daban ya zamana suna zalunta mutane kar su yi haka to kuma wannan bai tsaya iya su masu abun awu kadai ba a cikin dukkan mu'amala ma mutane ana kiransu da su yi adalci a cikin komai wal arda wada'aha lil okay wal arda kasa wada'aha lil anam ubangiji yace ya shimfiɗa ta ne ma'ana wada al'arda wada'aha ishtigal ne kenan a wajen malaman nahau ma'ana akwai wani fi'ili wanda shine yawa ardan nan fata ma'ana wada al'arda wada'aha ubangiji ya shimfida wannan kasan lil anam saboda anam ma'ana saboda halitta su ko anam suna da shugaban su shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka an yi ta ne duka saboda shi kenan alaihi salatu wassalam wal ardu wada'aha lil anam fiha faqihatu wan naklu zatul akmam sannan akwai fakiya abun marmari wan naklu da dibinai zatul akmam wanda suke da kwafso ma'ana za ka gansu a cikin gida haka a cikin abun da ake daukan su duk ubangiji yayi wannan newa ainihin al'umma saboda su amfana da shi wal habbu
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجدي شيني وندي هالتي حب ما كالهندتي والشعير كمان الكما ده شعير دكا kwayoyi dai duka su masara su komai da komai Allah ne yesu zul asfi wanda suke da zaka gansu suna da kaman kura kura haka mana dusa war rayhan sannan shine abubuwa masu tsire wanda suke masu kamshi ko wanda suke da ganyayyaki shine rayhan ko abu mai kamshi ko abu mai ganye duk dai Allah ne ya yi shi wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da wani ni'imomin ubangijin ku ne kai dan adam da aljani tukazziban kuke karyatawa to wannan aya fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban an ambace su sau 31 a cikin wannan sura an ce istifhami ne amma na tagriri ma'ana me yasa mutane za su karyata abubuwan ubangiji su ya kamata su baskata to an ruwaito daga hakim daga jabir yace kara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suratul rahman hatta katamaha summa qala mali arakum sukutan lal jinnu kanu ahsana minkum raddan ma qara'tu alaihim hadhihi al-ayata min marra wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban illa qalu wala bi shay'in min ni'amika rabbina nukazzibu falakal hamdu Jabir ya ruwaito wani hadisi daga hakim cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da ya karanta wannan sura ta ar zuwa ƙarshe mutane suna ji sai da ya gama sai ya ce sai ya ce musu ya naga kuna shiru yace ai aljanu da na karanta musu sai su suka dinga bada amsa suna cewa ya ubangiji ba ma karyata kowace ni'imar ka godiya ta tabbata gare ka mana haka suka dinga cewa mali shay minni amika rabbina nukazibu falakal hamdu mana me yasa mutane ma ba za su faɗi haka ba ya kamata su ma su faɗi haka
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان shi wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta dan adam ma'ana annabi adam na farko kenan min salsalin daga ɗinin yabisi turbaya wacce take bushashiya isma'u lahu salsalatun ay sautun idza nuqira ma'ana lokacin da ya zama salsal ma'ana kasar ta bushe kenan idan aka kwankwasa za a ji kara kalfakar kamar tukunya wa huwa ma yuka min ad-din kamar tukunya dai wanda ake ta na kasa din nan in ka kwankwasa da sai kaga tana sai ka ji tana kara to ubangiji shine halicci adam da wannan kasa wa kalaqal janna kuma shine ya halicci janna an ce jannan nan ko shine baban aljanu wasu malamai suka ce a iblis ake nufi wasu sun ce su aljanu daga iblis ne to in daga iblis ne shine jannu kenan wanda kuma suka ce a jannu daban iblis daban to wannan jannan shine baban aljanu ma'ana shi ne babban babansu kamar yadda iblisi kuma baban shaidanu ne yan adam kuma baban shi ne annabi adam to haka wasu malamai suka ce bakalakar janna shine halitti janna din ma'ana baban su aljanu min maridin min nar daga wuta wanda take mai tarzazi wanda take huruwa daga cikin hayaki zaka dinga ganin wani wuta haka yana haske yana tarzazi daga nan aka halitti su aljanu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban to da wani ni'imomin ubangijinku ne kai mutum da aljan kuke karyatawa mana ai bai kamata a karyatawa
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان to wannan ubangiji shine rabbul mashriqain ubangijin mahudar rana da mafaɗar rana da kuma lokacin zafi da lokacin sanyi da lokacin bazara koyaushe dai ubangijin nan da yake ji waɗannan lamura shine wanda ya wannan halitta kuma shine wanda ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace abota masa ma'ana mahudar rana guda biyu da mafaɗa guda biyu ma'ana kamar a ce kudu a gabar da yamma kudu da arewa gaba ɗaya kazalika ma'ana haka nan wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da wani nimomin ubangijinku ne kuke karyatawa ya kai mutum da aljan mana bai kamata a karyata ba na'am
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ubangiji tabaraka ta'ala shine wannan da ya ainihin saki koguna guda biyu ai al-azba wal milha sai ga kogi na ruwan daɗi da na ruwan gishiri yaltaqiyan suna haɗuwa fi rayil aini a gani na ido sai gan su ga su a guri ɗaya amma bainahuma barzakhul la yabghiyan tsakanin su akwai wani hadisin min qudrati ta'ala akwai wani abu da ya tsare su amma daga Allah wannan abun yake la yabghiyan ba su haɗuwa sai ga ga ruwan daɗi ga ruwan gishiri sun haɗu a guri ɗaya amma na ruwan daɗin nan ba shiga cikin na gishiri na gishiri ma ba shiga cikin wancan sai ga wancan daban wancan daban amma kuma guri ɗaya suke to in ba Allah ba zai iya wannan gashi na in ka je nan wajen numan ma an ce akwai ko can lokoja ma akwai gurare da yawa sai ka gansu amma ubangiji tabaraka ta'ala yayi wannan ikon wannan ba shiga wannan wannan ba shiga wannan ba wanda zai iya wannan sai Allah tabaraka ta'ala kuma kowanne da na da amfaninsa duk abubuwa da ake samu a cikin ruwa na lu'ulu'ai da sauransu a cikin wancan na gishirin ake samu shi ko wannan na daɗin shi ake sha ake amfana da shi to fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban har yanzu dai Allah yana kiran shi mutum da ɗaliban su aka aiko wannan aika da wadanne ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa ai bai kamata ku karyata ba na'am
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج كوكما يخرج معناها أنا وتقراء بناء للمفعول وأنكما بناء للفائل ubangiji tabaraka ta'ala yakhruju yana fitarwa min huma daga gare su al-lu'lu ma'ana al-lu'lu wal marjan lu'lu'i da marjan yakhruju yana fita min huma daga waɗannan ruwa din ko kuma yukraju ana fitarwa daga wannan lulu'i karami da babba fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban daga waɗanne nimomin ubangijin ku ne kuke karyatawa ma'ana ai bai kamata ku karyata ba ma'ana marjan din shine sigarul lulu lulu'ai kanana duka ana fitar da su daga cikin waɗannan koguna duk wannan ni'imomi ne wanda Allah ya yi wa ɗan adam saboda haka bai kamata suna karyata nimomin ubangijin su ba
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji tabaraka wa ta'ala dai shine wannan wanda yake da ikon duk jiragen ruwan nan da ake gani shine ya hore su wala hul jawari munsha'at ma'ana al jawari munsha'at koguna jirage na ruwa wanda ake kirkiran su a yi su a sa su a cikin kogi wala hu daga ubangiji ne wanda za a gan su filbari a cikin kogi kal'a'ala kamar ainihin duwar watsi wajen girman su da tsayin su sagon suna gudana a cikin ruwa to wannan duka horewar Allah ne yanzu in ka dauki dutse haka ka jefa a cikin ruwa sai ka ga ya nitsa ya tafi kasa amma ga babban jirgi kago za ka ga an cika shi da kaya tun daga europe kasashen turawa sai zo har inda muke kasashen mu nan amma ba zai lume ba me yasa saboda Allah ne ya hore wannan ma'ana saboda amfanin da bayinsa suke yi da wannan to duka wannan mutane ni'ima ne Allah ya musu amma ba sa gane sai su dauka ko wata dabara ne ta nasara ko wata hikima ce aka yi amma duka horewar Allah ce wala hul jawari mun shari fil bari kal alam fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da waɗanne ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa ya kai mutum da arjan ma'ana bai kamata a karyata ni'imomi ba a gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah muna gode maka
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان to duk waɗannan nimomi da aka faɗa da duk abubuwan duniyan nan dai ma'ana can ƙarshe dai akwai lokacin da komai zai ƙare zai zama kullum man alaiha fanin duk abin da kai gani a bayan ƙasa na daga 'yan adam da dabbobi da gine-gine da komai za su ƙare su zama babu komai ma'ana a ƙarshen duniya sai zama na wayan ka wajen rabbika zul jalali wal ikram wajen rabbika zatin ubangijinka shine wayan ka zai wanzu zul jalali wal ikram Allah ma abokin girma da ɗaukaka ma'ana wato anan ana nufin zati wasu kan fassara su ce wato wai sai dai a ce fiska saboda ubangiji ya kira ya ce wato to amma mafi yawan malaman tafsir sukan fassara shi da zati ne na tabaraka wa ta'ala to da in ka ce wato fiska to in an ce waya ka wato rabbika zul jalali wal ikram ba abun da zai wanzu sai fiska kenan sauran abubuwan fa to kaga shi Allah da ba a danganta masa a ce sauran halitta a ce hannu kafa ba a danganta masa wannan tabaraka wa ta'ala saboda haka zatin sa kawai shi yasa wani guri yake cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ma'ana a cikin shanin ibada duk inda ka fuskanta to anan ubangiji zatin sa yake ma'ana ko ina zatin sa yana nan tabaraka wa ta'ala wa yabqa wa rabbika bil jalali wal ikram komai zai kare sai zama sai Allah shi kadai wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da waɗanne ni'imomin ubangijinku ne kai mutum da aljan kuke karyatawa
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان to man fi samawati wal ardi yasaluhu mana duk abun da suke cikin sama da abun da suke cikin ƙasa sama mala'iku da sauran dukkan halittu haka ƙasa ma yan adam da dabbobi da komai da komai dai duk abun da gani a sama da ƙasa yasaluhu mana Allah tabaraka wa ta'ala yake tambaya kowa yana neman abu a wajen Allah ne binirqin aw halin abin da muka faɗa da suke nan mana ko da bayani irin na magana ko kuma da hal mana yake nema a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala dukkan suna neman komai a wajen Allah ne Allah ne yake basu ma ya ta juna ilaihi abinda suke bukatuwa zuwa gare shi min alquwwati ala alibadati war rizqi wal maghfirati wa ghairi zalika ma'ana suna roƙon Allah wanda ya shafi Allah ya basu ƙarfi kan ibada ko arziki ko gafara ko wani wannan komai dai Allah ake tambaya kuma shine mai bayarwa kullu yamin huwa fi shan kuma shi Allah kowane lokaci yana cikin sha'ani ai amrin yuziruhu ala rizqi ma qaddarahu fil azali yana cikin bayyana al'amuran da ya kaddara a azal min ihya'in wa imatatin wa izazin wa izlalin wa igna'in wa idamin wa ijabati da'in wa ida'i sa'ilin wa gairi zalika ma'ana abin da ya riga ya kaddara a azal din to shi yake bayyana wa yanzu sai kaga rayawa ma'ana kaga an yi aihuwa ko imatatin kaga an yi mutuwa ko izazin kaga an girmama wani wa izlalin ko kaga wani an kaskanta shi da ko yana da sarauta kaga an sauke shi ko yana da wani mulki kaga an kwace ko yana da wa igna'in ko kaga wani an wadata shi da ba shi da shi kaga ya dawo yana da wadata wa idamin wani kuma da yana da shi kaga bayi da shi wa ijabati da'in ko kuma amsa addu'a mai addu'a wa ida'i amsa addu'an wa ida'i sa'ilin da kuma bawa mai roƙo ka roƙi abu kaza a baka da wani wannan duk shine abin da zaka ubangiji yana ta yi amma dama ya riga ya kaddara shi tun azal to yanzu kawai bayyanawa yake to shine wannan ayan wata rana wani malami ana kiransa ibnu shajari da ya zo yana karatu ya zo wannan gurin sai kadir ya bayyana masa sai ce masa to yanzu ka min bayani ka ce kulle min hofi shan to yanzu lokacin da muke cikin nan wani shani ubangijin ka yake ciki waye masa bayani to sai ya rasa abin da zai gaya ma sai ya rufe littafin sai ya tashi da ya je gida da dare ya kwanta sai ya bacci ya mafarki sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa wanda ya zo ya tambaye kan nan kadiru ne amma zai dawo in ya dawo abin da zaka ce masa ka ce masa shanin ubangiji a umurin yubdiha wala yabtadiha shi lamarinsa shi'unun ne yubdiha wala yabtadiha sha'anunnuka ne da yake bayyanawa ba wai yanzu yake farar su ba ya riga ya gama komai kawai yanzu bayyanawa ake duk abin da kaga ya faru nan dama ubangiji ya riga kaddara shi tun azal zai faru sai dai kawai lokacin bayyana shi ne sai a bayyana shi sai dai kawai abin da ake faɗa na kowane shekara akan saukar da abin da zai faru na shekara ɗin kaman wannan wata da muke ciki akwai daren lailatul qadri a wannan daren sai a zo a sauke duk abin da zai faru a shekara mai zuwa in an gama kuma wani shekara ma haka amma ubangiji ya riga ya kaddara komai kawai yanzu bayyanawa ne in ka ga an yi aihuwa ko ka ga an yi mutuwa ko wani ya samu arziki ko wani ya rasa ko wani ya samu mulki ko ya rasa mulki ko duk abin da dai ka gani yanzu bayyanawa ne ake yi amma an riga dama an gama komai tun azal to washe gari sai kadiru ya sake zuwa ya tambaye shi sai masa wannan bayanin ya ce ai lamarin ubangiji shi'unun yubdiha ne wala yaftadiya shanunnuka ne da yake bayyanawa ba yanzu yake farar su ba sai kadir ya ce masa salli alaman Allah maka to kai salati bisa wanda ya sanar da kai kaga kadir ya san annabi ne ya ga masa kenan sallallahu alaihi wasallam wannan kuma wani malami ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da al'ummarsa sai mutane sun ga cewa wai me yasa yanzu wannan malamin da yake karatu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen karatu go ya gani har ya ga an masa tambaya har ya bashi amsa har ya ce ga abin da zai faɗa kuma kadirin ma har ya san wa ya faɗa da aka faɗa ya ce kai sati bisa wanda ya zanar da kai lamarin Allah da annabawa da waliyai fa ba abun wasa bane ba abun wasa bane wallahi gaskiya ne saboda haka Allah ya sanar da mu Allah ya sanar da mu sai aka fa bi ayi ala rabbi kuma to kaziban to aka ce da wani ni'imomin ubangijin ku na ku dinga karyatawa ai bai kamata a karyata ba na'am okay lokaci yayi to alhamdulillah to na ok bai bashi ba ma? na shi yake bin sa bashi? na na na to abin da zan yi sai in baka din tukun kai kuma yawwa kai kuma sai ka zo yawwa sai in ka gane shikenan ba wani matsala amma kar ya rike sai kawai a baki ayi abin da baki amma in ya baka dan ka mayar ba wani matsala eh wannan ba wani matsala a cikin masu wanda duk ake ciyar da su an ba ba su muna yi da ta'aziyyar mu ga rasuwan babban malamin mu shehu halifan modibo ita da ya rasu Allah ji kansa Allah ya kara masa rahama malamin mu ne wani karatu da yawa a wajensa Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa fatiha da salatul fati alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الفاتح لما سبحان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وخيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين